بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أؤمن أو أؤمن وأعوذ بك من المقال من شهدي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه yan uwa azumi wato ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ɗin nan guda biyar ɗin nan cikin su akwai wasu rukunai ba za a yi wa mutum afuwa ba ba su da sharaɗi dole mutum sai ya yi su wato sai dai in wani dalili muddin kana da hankalinka kowane gaba yana aika jikinka dole sai ka faɗi kalmatu shahada ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abdullahi wa rasuluhu ko kuma dai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan shahada na tauhidi babu uzuri ga mutum ya bari cikin kowane hali in dai ba hankalin ya fita saboda tsananin cuta harshe ya daina magana ba dole sai ka yi ka aikata ba a neman ka da wani abu kana kuɗi ba ka da kuɗi kana da kwan lafiya da ko kana da lafiya kana da hankali dole ka sai shi to abu na biyu wanda kuma dole sai ka yi shi shi ne sallah sallah wajibi ne ka yi ta cikin kowane irin hali ko mutum ba shi da lafiya muddin hankalin yana nan kana tsaye ko a zaune ko a kwance duka sallah farillarsa baya sauka daga musulmi ko yana kwance sai yi ta to haka kuma daga cikin abin nan sauran rukunai kuma kowanne yana da sharaɗinsa sauran duk suna da sharaɗi misali zakka sai kana da wadata kana da misali na dukiya sannan za ka fita zakka sai kuma azumi azumi azumi kuwa dole kana da cikakken lafiya kai ba majinyaci ba ba makashi ba kana da cikakken wata lafiyar jikinka kana yi amma in mutum ya zama ba shi da lafiya to sai ya karya kuma ya biya cikin wasu kwanuka daban sai hajji hajji kuwa dole sai kana da arziki isasshe wato guzuri isasshe wanda zai kai ka makka tafiya da dawowa da kuma hanya duk dai wato yadda ne nake so mu sani ko muke so mu faɗa kai ne rukunai guda biyar ɗin nan biyu sun lajinci mutum saboda shi mutum ne sun lajinci musulmi saboda shi musulmi tauhidi da sallah ba wasa cikinsu kuma abin mamaki su waɗannan su ne sun fi saurin sun nutsewa daga mutum sai ka ga mutum cikin lafiyarsa yana zaune sai ka ga ya faɗa cikin wani abu wanda za a kwatanta shi da shirka shi da shi ba haka kuma sai ka ga mutum sallah lokacin ta yayi sai ka ga ya shagalta da wani abu daban wato ba zai damu da sallan ba to kun ga wannan shi ne ya kamata musulmi shi gane dole sallah a ba ta haƙƙin ta tauhidi a gane cikin tauhidi yana cikin tunani ne yana cikin wato fahimtar mu yana cikin zancen mu yana cikin aikace aikacen mu daidai wani abu da za mu yi shi mu gina shi a bisa sanin Allah da kaɗaita shi cikin duk abu don ba abin da za a nemi abin wani mutum sai dai wurin Allah Allah shi ne na biɗinci wanda ya tara komai da komai lafiyarka da abin da yana ƙarfafa lafiyarka duka gare shi daga gare shi kana samu to saboda haka ka kula da tauhidi ka nisanci kalmomin da ana wato shaƙar wato abin nan warin shirka a cikin su haka kuma a kula da sallah mutum ya balaga ba wata hujjar da za ta halatta mishi ya bar sallah lallai aikata sallah saura ana bukatar sharaɗin su zakka kana da nisabi halisun naka kuma ya yi shekara hannunka sannan kuma wato azumi lalle kana da lafiya yadda za ka iya ka ɗauka kamar yadda shi ubangiji ya faɗa nan hajji kuma kamar yadda kun sani ne liman istata'a ilayhi sabila a nan ubangiji yana cewa ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuki da alaikum siyanu an wajabta a kanku yin azumi azumi ya zama wajibin daga Allah a kanku kuki da alaikum siyam kama kuki da alal ladina min qablikum kamar yadda aka faranta shi a kan al'ummar da suka riga ku su ne yahudawa da nasara da kuma al'ummar kowane annabi daga cikin annabawa da manzanni wanda Allah umarni ya aiko su zuwa duniya kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun domin ayyukan zai taimaka ku wajen samun hasken tsoron Allah to anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito mana wani hadisi daga Abu Hurairah Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito shi daga Annabi صلى الله عليه وسلم هذا الأوبنجي ياتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ayyukan ɗan adam adam da suke yi yake yi dukkan sun kamace shi sai daidai da shi wato duk abin da ɗan adam zai yi shi irin shi ne kuma ja'izi ne gare shi sai dai wadata daga ci da sha da kuma sha'awa wannan kan ɗabi'ar ɗan adam ne kullu amalin bin adam lahu illa sawm wato kowane aiki na ibada da ɗan adam zai yi ya halatta da wato ya waje da ya yi hukumar ya kamace shi illa kan sai dai azumi kaɗai wanda bai kamace shi ba rashin wato barin ci da sha wato rashin buƙatar ci da sha da kuma sha'awa wannan ya fi ƙarfin ɗan adam aƙalla dai ana samun in wannan siffa ga mala'iku da kuma kamar annabi isa da idrisa waɗanda suna nan ba sa ci ba sa sha kuma allah ya lalace musu wannan kuma suna nan a duniya sannan kuma wato batun sha'awa shi ne manzo Allah ya ci gaba da bayanin abin da ubangiji ya gama illa sun wa ana ajiyenihi ne ne zan saka mishi a kansa domin ba wanda zai sun ladar azumi sun والصيام جنة أو رواية الصوم جنة شيء أبنون ذا القرآن دجني دجا أبن دا نشائي دا أكي صام ودن في دشا لكن الشعار ذات كاو ذا القرآن ذات الأجل كذا بشر أبن في بشر أبن شاء لكن شر شعوة na karkata wajen abin da Allah haramta maka na mata da da sauran abubuwa ita sha'awa ba ta tsaya kan mata kurun ba sai dai saboda tsananin bayyananta jefin mata duk lokacin da aka ambaci sha'awa sai a tuna mata amma son haram na dukiya shi ma ai sha'awa ne to son girman kai shi ma ai sha'awa ne yana fifiko kan mutane ai duk sha'awa ne yin alfahari da abin da ka mallaka da abin da ba ka mallaka ba duk da ba ɗaya ai sha'awa ne saboda haka wato irin waɗannan halaye duka azumi yana kubutar da kai daga yasu domin azumi shi ne barin ci da sha da barin sha'awa na karkata wajen mata misali haka nan kuma a lokacin azumi an hana maka wato ƙarya zamba zaɓin mutane jiba annanemanci da zai shiga duk wani abu na gaɓaɓu na saɓo Allah ya haramta su kamar yadda zai hana maka ci da sha da sha'awa haka ya hana maka aikata waɗannan abubuwa waɗanda su haramtattu na cikin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don me don duk wani taro ko tarayya wanda ka samu ana zamba ana ƙarya ana jiba ana ana zage zage to babu aminci Allah ko yana so tarayya na bayansa musulmi ya zama cike da kwanciyar hankali da aminci da tabbacin lafiya da kowa da kowa kowa ji daɗin zama a cikin tarayya wannan ku ba a samu sai da irin waɗannan halaye sun yi zama babu don sun zama babu kawo an ji daɗi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana so fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut idan ɗayan ku yana azumi wata rana to kar ya yi fasikanci na harshe na gaba na zuciya na hankali duk ya nufince su abubuwa da za Allah ya haramta ko hana din nan duka ya nufince su kala ya rufe su wala ya fuka farko ya zama mutum mai ihun banza yana ta ihun kamar yan kasuwa a kasuwa kaga babu ambaton Allah amma su ta ji zaka ta ji kasuwa sai ka ji ana ci wato baka san ma muyoyi da gauna suna zuwa ba wato kowa yana da bukatar sa yana magana ba wai na ihu bane a'a yana magana kan sayar min wannan na saya na sayar maka kawo kuɗi ta biya ta bari to duk wannan sai ka ji su kasuwan ba inda ana sayo sai dai irin waɗannan abin da na faɗa saboda haka ta ga yake la yarfu kada wasu yantuka da suke faruwa tsakanin maza da mata ɗin kar su auku da gare su wala washaf kar kuma daga murya a banza daga murya don za aiki ne mutanen da ba su da hankali wala wasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'in inni sa'in wato idan wani shi mai azumi dan wani ya gaje shi ko ya nemi shi da fitina da fada ko kuma ya ɗaga muryar kakansa ko kuma da ya cutar da su da wani abu to kar ya yi da martani ya riƙi imani da yaƙini da ƙarfin zuciya ya ce masa ya tunatar ma kansa ba wai sai ya ce masa ni ina azumi ina sun a'a kar ya faɗi maka nan da faɗa ba da ya tuna dai shi yana azumi yana azumi wanda yana azumi ko ya yi insaki daga duk wani abu da zai zama saƙo na zanto ko na aiki ko na ɗirɗiri a rai saboda haka ba zan zabe ka ba ba zan faɗa da kai ba tun da ni ina azumi shi ne fa in sabu hadin qatalawa kada ka yi sa'imin in in sa'u wa zalla sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa nabi nafsi muhammad wa nafsi muhammad biyadi ina rantsuwa da Allah wanda rai na yana hannun shi la khalufu fam sa'ili atyabu inda Allah min rizqi warin bakin mai azumi wanda idan mun ji ta musu mu kada kai mu je wato mu kada kai gaba jinta ba za mu ba za mu kuma abin mu shakanta ba ba mu so mu shaƙe ta ba mu son ta to yana ce warin bakin mai azumi a wurin Allah wato warin shi ya fi ƙanshi abin nan almisku wato tunanin almisku duk sa'in farhasa mai azumi idan ya yi azumi daidai yadda Allah Ubangiji ya faɗa ya bar ci ya bar sha ya bar sha'awar mata ya bar giba giba ya bar annabimanci ya yi ɗaga murya a banza ko kuma ya fassun maganganu da ake faɗa a bisa al'ada ya nisaci waɗannan duka to lalle yana da farin ciki guda biyu farhatun idan aftara idan ya ajiye azumi farha da shakin farin ciki da barin azumi kowa ranar sallah yana jin daɗi in daɗi don kamar an ɗaure shi an an sake shi idan in ya taɓa ruwa ba za a kalle shi ba sai ya sha in ya samu abin ya ci ya goron ta ya ci in shayin ta ya sha yana jin daɗin cewa an ba shi yanci wannan ɗaya ce nan wato haka nan kuma duk abin da aka hana masa a wajen lokacin da yana azumi an halitta masa sai dai haramun haramtattun abubuwa suna na haramcin su amma halalan abubuwa kan an ba shi ne ci gaba da su yan uwa musulmi ta ga addinin da yana cikin azumi Allah yana koyar nan azumi makaranta ne ciki muna koyar wato ladabi tare da Allah da ladabi tare da halittarsa haka nan muna koyar ma kanmu kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye saboda haka yake idza asfara فرح بفطره إن يا يا يا أبي أبني إيه فلنشي ده شلر يا ده شاء يا أبي إنه وإذا لقي ربه فرح بصومه إن يا شعبه أبن بن فتوى زي فلنشي ده أبني خلصة أبني فإن منكم منشي أبني وبعثن لا بنشي بقى زي كما يتوى الصوم لي وأنا أزوجي أبني كاسن أيكا أفل أيكم بقى يا بفتاة شركة وتأكل الجنس المتون توليد الجنس في الجنة أقولكما وين إذا بكون أيضا إن كاي الله أبنجي إن كاي لا شيء ذاك لا فكا أيك تليه تعرف كما تليه لا وين يكون كاي لا سأباك قوما kamar aikin ahuri ka aikata sai a baka lada goma akwai kuma aikin da Allah Ubangiji zai baka wato saba'in har so uku so kaza misali azumi azumi in ka yi shi Allah ubangiji ya abinka ibada fa ba wai ainihin azumi ba a'a kamun kai niyyar ka da kayi ka na azumi din nan Allah zai biya ka lada ɗari bakwai har ya kai wato adadin da damar shi ne sai Allah ta baraka wa ta'ala amma ainihin ladan da za a baka gobe a lahira ba mu sani sai Allah shi ne masani amma ne babu abin da kamace shi cikin wato lagoji domin ba ibada duka wanda an sharɗanta abin da aka sharɗanta a cikin wannan azumi lokaci ne na rabin rayuwa wato rabin rayuwa misali na rabin rana ana kana barin ci kana barin sha kana barin waɗannan abubuwa duka daddare kuma ba ka lafiya a ba ka yanci ka yi abin da ka ga dama amma cikin haban sai wato in tara wannan sai ka ga rayuwarka duk ta kasu biyu rabe rayuwarka dukkanin abu rabin rayuwa kuwa wato rabin rayuwa kuma kana kana kana cikin sha'awoyinka abubuwan da Allah ya ya fore gare ka abin da ya sa masa haka ka ga duk lokacin da kai watan azumi to ka yi watanni goma kenan a cikin kowane shekara wata goma kana azumi inda kana azumi kwana talatin kowane kwana ɗaya da ashara ba to ka ga idan ka yi azumi wata ɗaya za a baka wata goma ka yi azumi wata goma duk shekarunka na rayuwa wata goma da azumi ne to in kuma ka yi nafila na kwana shida ɗin nan kuma sai ka ga Allah ya baka shekara duka azumi ma'ana musulmin ke a shekara duk ana rubuta masa wannan lada to ka duba fa wannan ladan da aka ake wanda aka maida rayuwarka duka azumi ɗin nan ba wanda ya san ladan shi gobe a lahar abin da Allah zai ba ma musulmi akan azumi abu ne wanda yake ba mai sani sai dai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ka ga duk musulmi in ka yi niyyar ka zage shi don yayi maka wani abu maka bari a hannun Allah mutumin da ka ga Allah ba shi dama yana azumi irin wannan rayuwarsa duka azumi ne bai kamata ka mai da martani ka ce ya zage ni ba zai zage shi ba a'a ya zage ni ba zai bar shi da Allah tabaraka wa ta'ala zai san abin da zai hukunta mishi yanzu shi ya taka wato hurumin ubangiji da wanda ya taka hurumin ubangiji Allah shi ne zai taka masa amma kai ka kaɓa ta kanka akan waɗannan abubuwa to wannan ba azumi kawai idan an shiga cikin sauran ayyuka na abin nan a to musulmi wanda yana bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu kamar shi musulunci kurinka balle in ka ƙara wasu na filfili ka riƙe wasu hanyoyin da za su kai ka ya Allah ka riƙe ambaton Allah kullum kurullah zikiran kasiran وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما إذا كارك إن وأنا هو جامن وجوبي على هر لا دانا وكما سامو mutum da yana wannan nawa ne sakamakon da zai samu a wani Allah balle ka raina shi balle ka zage shi Allah zai ba mu damar tsari lamarin mu to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da abin ya kusa abin da ya kusa na biyu kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi a wata riwaya an ƙara wa ma ta'akhkhara to amma dai wanda yake mashhuri shine da ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara din riwaya din a karatu ɗin wato saboda haka yawanci ana amfani da da wannan abu to maza Allah saboda girmama lamarin azumi سلمان الفارسي رضي الله عنه يتو وترانا لا أشمد ترجع وطن شعبان تازو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتو يا أيها الناس يا قوم تاني قد ظلكم شهر عظيم مبارك يا كسنشيكم يا إلوان تدكو يذي كسادكو أذني وتا wato mai girma mai daraja mai alfarma sharun azumin wata mai girma mubaraku mai yawan albarka sharun wata ne Allah ya sanya fi laila khairun min alf shahr wata ne Allah ya sanya dare tsaya a cikin shi ibada a cikin ta ya fi ibadar mutumin da ya yi ibada wata dubu shekaru 83 kenan ya yi azumi ya yi ibada ya san da aka duk ibadun da aka fara ya tsiri ba ka dare ɗaya ta fi waɗannan shekaru duka ba ka ta fi rayuwar mutum duk gaba ɗaya kar ka yi mamaki wannan abin da Allah ya kawo mu zai nan fa ya kawo mu zai jarrabe mu ne Allah baya bukatar azumin ka da sallar ka da ibada duka Allah ya wadatu daga waɗannan ba bukatar komai huwa al-ahad as-samad ko qul huwallahu ahad Allahu samad ko da asamad la yahtaju ila shay saboda ka ba bukatar abin da kan amma fa ya aza maka yin don kanka don sa'adarka ya fa kake da wasu ba ka so a je ne zan sai wani ya fi ka kana so dai a kana so a ce dai wani ya fi kowa da kowa ko ba haka ba to ana so ga zai lahira in an ba ku kar ka ga an raina maka a'a ai an ce maka ka zaɓi na sama ɗin nan kai ne ka zaɓi na ƙasa ba laifin kowa ba kai ne ka jawo maka saboda haka dai a nan ya zama istila'i da waɗannan abubuwa ku bar kaza ku yi kaza to saboda haka a cikin wannan wata Allah zai zurtar da mu da cewa dare ɗaya ta fi ibadar wata dubu ita ce lailatul qadr شهر جعل الله صيامه فريضة يا سيدنا أمنوا فريضة من أكمل لا نافلة وقيام ليله تطوعا يا دين ما نافلة من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وتعني إنك أيكك وتفرلا أكتين أيكن أهلية أكتين وشاء أبن كانك فرلا أبن لك إن إن كأيكك فرلا شكتوا أبن لا جاء أبن كانك شيء سوى فرلا سبعي كأيكك duk a jihar annan kanu kashi ya zama saba'in da asar saba'in magriba saba'in isha saba'in sannan sun yi saba'in yanzu sauran abubuwa na wajibabbin abubuwa duk abin da ka aikata na farilla Allah Ubangiji zai rubuta maka farilla saba'in in ka aikata ta a wani lokaci wasan ban za a yi wasa da shi ai bai kamata a yi wasa da wannan wata ba ya kamata a riƙe shi sosai to من تقرب فيه بخصلة من الخير من الخير كان كمن أدى فريضة ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة وهو شهر الصبر wannan wata shi ne watan haƙuri da jurewa da kwanciyar hankali ma'ana dai wata ne wanda zai koya maka waɗannan abubuwa duka haƙuri dai ba abin da ya fi kamar ka yi haƙuri ka bar abinci ka yi haƙurin shan ruwa ka yi haƙurin ka haƙura ana zagin ka ba za ka maida ba ka yi haƙuri kana da sha'awar ka zagi wani ba za ka zage shi ba kana damuwa da wani ya cuce ka ba za ka maida martani ba shi abubuwa da za su nan duka shi ne shahar sabu wannan wata wata ne na haƙuri wa sabirin sawabu janna haƙuri kuwa labar shi shi ne shiga aljanna wa shahrun wasa wannan wata kuma wata ne na tausatawa kowa da kowa sadaka yin alheri da duka wato a cikin wannan wata ake yi wata ne na yin alheri
kuma alheri nan ba zai tallafa maka wani abu mai yawa ba saboda haka ka yi kokari sharin wasa wa sharin za da su rinkin mu'min fihi kuma shi wannan wata bayan cewa an ce watan kyautatawa ma'ana a cikin wannan wata Allah Ubangiji zai tsarkake zuciyarka ba ka ƙarfin zuciyar yin kyauta da mutane da yin alheri ga mutane sadaka kyauta da zai duk Allah Ubangiji zai sauwaƙe maka su a wannan wata kuma wata ne wanda Allah zai tsara ninka maka wata tsara maka arziki a cikinsa ya ninka maka duk nilomin da yake baka sun rubanya su da yawa da tara su da baka saboda haka mutum a cikin wannan wata ban da yin alheri ba abin da zai fatan ka ko zai yi duk mutumin da ya shayar da wani mutum a cikin wannan wata to abin da ya yi na kare ibada abin kara ga wani daga cikin azumta kana marfi wa kan zunubi biyu in saraka ba su yi nan na Allah ubangiji zai gafarta masa duk laifukan ta laifukan da ya yi sannan kuma in tafi daga azabar uta wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi shay' kuma Allah Ubangiji zai baka lada kamar daidai ladar wanda ya kawo mishi alheri din nan abin da ya samu na ladan sa din nashi naka na asin din yana nan amma dan alheri da ka kin sa baka wato ladar mutum nan da kawo mishi alheri ba tare da an rage masa shi kuma ar abin nan alheri da ko kuma ladojin da za a ba shi ba to ka gani alheri da yake yana cikin wannan sai suka ce wa manzo Allah ya rasulullah قالوا يا رسول الله ليس كل ما يجد ما يفكر الصائم لا بك منا كما زين ذا زام ذا قد ذاك هذا فهم النبي ba duka mu muna iya yawa mu taimaka wani mu ba shi abin karyawa ba sai annabi ya ce masa yuqi lahu hada hada sawaba man fassara sa'ilan ala sharbati ma'in ala tamratin aw sharbati ma'in aw nadratin yamin Allah yana ba da ladan nan hada wa kan wani abu mai yawa ba a'a ka ɗauki dabino ɗaya ko ka raba ka fi rabi ka ba shi rabi ko kuma ɗaya ka ba shi ɗaya ka fi ɗaya ya dalilin nan ɗaya Allah zai yi sai yi maka da aka faɗan nan ya gafarta maka ya yin tayuwarka daga azabar uta ya ba ka lada daidai da ladan wannan da kayan shi alheri shi kuma yayin alheri ga wani shi ma ana ba shi irin wannan haka nan kuma in ka ka ba wani mutum wato kurɓar ruwa ka ba shi da ruwa ya sha to ruwan ma sai Allah manza shi ka taimake shi kuma ka samu lada irin waɗannan abubuwa أو مزبط لبن كفن كل مدرع تاواش دي وتاكل مدرع سوداء وألا ترضاك وأن لا جند أكفت أتنا وشي ولا وتا wanda ake magana sannan wato Allah Ubangiji ya nuna shi kashi uku yana da farko yana da tsakiya yana da ƙarshe wa huwa sharun awwalu bi rahma farko shi rahama rahama ka ba ta da iyaka wa awsatuhu maghfira tsakiyar sa kuma sai Allah ya gafarta bayan sa daga dukkan laifukan da suka yi wa akhiru itqin minna karshe kuwa in ta wani daga wuta min khaffasa fihi annan yukihi to duk mutumin da ya sauwaƙe ma wanda yana aiki ƙasa da shi sai mu babban mai ofis ta sauwaƙe ma waɗanda suna aiki tare da kai ba na nufi min ana nufin bawa kuma ba a'a bawa ya shiga amma kuma duk wanda yana tana da ita kansa ya shiga a wannan wata sai ka sauwa ɗina wanda yana aiki a ƙarƙashin ka ko iyalanka ko ƴaƴanka ko kuma dai ma'aikata tare da kai ofishinka duka dai ka sauwa ke muku to Allah zai gafarta maka kuma ya ƴanta ka daga azabar wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da nasiha gare mu duk musulmi yastaghfiru bi arba'in hisal ku yawanta abu fudu a cikin wannan wata ku ai wa cikin wannan wata ku aikata abubuwa guda hudu ku yawanta daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu biyu daga cikin su za ku samu wannan Allah da a cikin su ne kuma ba ku da wadata daga gare su كنا بقاطر سؤال الدنيا والآخرة فأما الخصلتان اللتان ترضون مما ربكم فهو شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون أمين ذكري كأن الله كل ذكري اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه ذكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر فمن من كواه تاسي وتستغفرون ومن من غافر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أولك وإن أبوه بجابه أتمنى وتا ألا زي ترئيس بجريك كما يفاشا مكو أكيس كما يبقى نامكو واتلا جنسي ينمك سو بيوا عند هنك منكو هل زي سربابا أجيبك وان كما بقاتك أبوه بجابه بخشي بقاتك إنه كما بي الله ذاك الجنة kowa ya roƙi Allah a wannan watan ya ubangiji na mahalicci na marahanci na ina roƙonka ka bani aljanna ma'ana dai lokacin da kai na fi shi alherin ka daddare ka nemi wato Allah ubangiji ya sa ka aljanna wannan abu ba ban ba ne ya bane ya ubangiji ina neman ka sa ni aljanna wani abu ne ya ba ya fa to sannan kuma فأعوذنا به من النار يا أبنجي كثيرا دمودا بأوتا يا كروتي الله يفاك الجنة يتيرا بكي دجا شاء نئوات دجا أذاب الأوتا أما بدا فلو نتيبي سيني يوم كذكري نكي شيء فذكر مصمم نتوحيدي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا بك الشيء وتستغفر الله إذا بك الشيء wannan su mu na farko na biyu kuma ka rabu Allah sa ka aljanna ka nemi Allah ya ka daga azabar wuta to duk mutum wannan saka sa'iman saqahu Allah min hawlin sharbatan la yazma hatta yadkhul aljanna duk wanda ya shayar da wani mutum a cikin wannan wata da zai wani ya ba shi abin sha ya sha to Allah zai shayar da shi daga tafki na gobe a lahira da Allah zai shayar da shi daga wannan tafki sannan har ya shiga aljanna ba zai sake shiga harkar wato kishirwa ba me yasa haka me yasa aka yi wannan tafki wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa yana da faɗi faɗin shi tsawon shi da faɗin shi zai tsaye da kuma kwabban da ake sha a ciki kusan kai yawan taurari da sun sauran maganin da ya faɗa me yasa mutane lokacin da suna fita da tsabra ɗin nan za su fita ne cikin tsananin kishirwa kowa yana jin kishiri yunwa ma bai gane su kamar kishirwa ba shi ne kana zuwa kana gudu ka ga abin sha ta ɗiba a baka in ka sha sai ka ji ka an a rayuwarka duka baka taɓa shan wani abu mai daɗi mai daɗi mai ƙanshi mai sanyi irinsa ba mai lafiya kuma kuma alamar cewa Allah ya yarda da kai to saboda haka lalle lalle mutum wato ya yi himma a cikin wannan wata na yamma haka haka من قال صلى الله عليه من شرى صائما سقاه الله من خوف شر كذاب حتى يدخل الجنه wannan hadisin bin Khuzaima shi ne yarwaito shi a cikin sahihinsa kuma da rawaito mai tsaya an kamar sa sahal khabar ya fa kalma sai a faɗi ta don ya nuna wannan hadisi duk da ƙarfin mamakin da yake ciki wata yawan ladodin da suke ciki ya tabbata albayhaqi an rawaito shi kuma daga hanyar albayhaqi wa bishir bin shibban fi sawab duka da taƙaita amma dai wannan hadisi muhimmi ne tunda sahabai duka suna aiki da shi Allah sa dai Allah ubangiji ya karɓi azumin mu ya ba mu daman aikata ayyukan alheri a cikin wannan wata mai alfarma to ubangiji a nan yana cewa فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى duk mutumin da azumi ya same shi watan azumi ya zai same shi ba shi da lafiya ko na tasmini to zai sai ya karya amma zai biya daga wasu kwanaki daban waɗanda lafiya ya ka ishe shi sannan kuma yana gida ba matafi ba ne. Duk wanda ya aikata aikin alheri ko ya fi shi alheri.
وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون to idan kun yi azumi ko ya fi muku alheri duk da yake an ba ku wato zaɓi in da aka da lafiya ko kana masa fiye ne ko kana iya yin azumi tun da zai waɗannan abubuwa alamu ne na cewa an yafe maka sai ka za ka bari to in dai ka dage ka dage ka yi azumi sai a cikin tafiya ko ka yi azumi cikin dai rashin lafiyar da baya hana ka yin azumi to ya fi maka alheri da kun san da za ku bari ba.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان watan nan da ana magana kansa shi ne watan ramadana shahar ramadan watan ramadan allazi unzila fihi wanda aka saukar da alqur'ani a cikin hudan linnasi wa bayyinatin min don shari'a ga mutane da kuma ƙa'idoji waɗanda suke bayyana wa mu'minai halal da haram da kuma daidai da rashin daidai saboda su ji daidai din shigar rashin daidai sannan kuma wato su idar da duk abin da Allah ya nema a gare su a cikin wannan wata mai alfarma.
فمن شهد منكم الشهر فليصم duk mutumin da azumin ya tsaya shi yana gida labari ya iso gare shi sai ya azumi labari ta hanyoyinsa shi ne kwana talatin kafsu cika na watan sha'abana da gani adilai to idan ya tabbata cewa sha'abana ya tsaya ko ba a gani ba in kwana talatin sun cika ko ba a gan shi ba za a yi azumi ko kuma a yi kwana talatin ɗin ko kuma kwana ashirin da tara a yi kwana ashirin da tara sai mutum biyu a dunai sun je sun kusur da wata in dai akwai hazo to ya tabbata bayan talatin ɗin ko kuma mutum biyu adilai sun kawo mana labari an ga wata to za mu yi aiki da wannan ganin adilai guda biyu ko kuma jama'a masu yawa sun ce mana sun ga wata za mu yi aiki da wannan gani ko kuma mutum biyu adilai ɗin nan sun kawo mana labari da wata ƙasa daban na ganin mutum biyu adilai ko kuma sun kawo mana labarin ganin jama'a masu ɗumbin yawa a waɗanda masu ɗumbin yawa kuma daga biyar zuwa sama to idan an kawo mana labarin ganin shi za mu aiki da shi wato saɓanin zamanin akwai wani lokaci muna kyakkyawan zumunci da wasu malamai malaman mu na fiqh Allah ya rahamce su shi wanda muke magana sai Allah ya rahamce shi mutumin kirki ne amma da yana da ra'ayi akwai mutane suna cewa wani yana da ra'ayi da kauko to ba a kanta to shi yana da ra'ayin da ai in an gani a gari to shi ne nasu inda an gani wani wuri ya ce in an gani a wani wuri daban kan ko daga ba ma aka kawo za a yi aiki da shi ba ko daga ba ma kuma an kawo za a yi aiki da shi ba ya zo ba ranar azumi na biyu shi ne ya zo yana gaishe ni muna hura da shi sai ya ce mini kukan kullum mutum biya na ce masa eh eh lalle an kawo mana labari an ce an gani yake a wurin an ce an gani yake an ce da kaduna ne aka yi aka ba da labarai cewa an gani shi wani kaza ne yake to ai wannan ba namu bane mu da namu a nan namu kamar daga bama an kawo ai ba namu ba daga dama kuma ai ba namu ba namu da nan mu bigiri idan mun gani za mu dauka to nake masa to ai malam ya ta malam ai an saba ma abin da shi malik ya gina mazauna sa ne ce yaya haka ba saba wanda ta an saba na ce masa ai duk da yake na ce masa sai malami na ne don na taɓa yin karatu a gunka amma bari in gaya maka halin ne yake faɗa a cikin mutane shi yana ce ya mutu ramadan bi kamali sha'bana aw bi ru'yati adlayn fa illa nura ba'da 30 sahwa kujiba nace masa to anan yace وعم إن يطيل به ما عندنا وعم وإذا جمع كو إذا بكو إنا إذ نطل إذا أنكاو لابار أبني بجن أبني إنا أنكاو تبجن مكذو أبني أو مستجيبا تجمع بيوا وكو مكذو أبني تبجن وكما جماعة ما فيها سنجن وكما أنكاو لابار الغوني بدن شوا مكذو أبني أولي كذا سنجن ko kuma jama'a da yawa sun gan shawiri ta faɗin nan to fa inna nura ba'da salatina sa'an kubba aw amma in qila bihi an aw mustafidati haka abin da shi khabir ma faɗa nace masa yace inna inna ar-ras na qurra yace inna ay kai ma takarda bane a gurin wannan maganan gani ya karanta fa ina karantar da murtaza din shi ma malami ne sosai ya ji masar ya ji saudiya to amma dai ta ga kudirin da yake zauna zuci ya zauna zuci ya dinnan shi ne yawa an ce masa wa amma in yusila bihi ma anhuma wa amma kawun jami'an zuzan wa jami'an akali in yusila bihi idan an kawo labari na ganin mutum biyu mutum biyu sun kawo labari da ganin mutum biyu ko kuma mutum biyu sun kawo labari da ganin jama'a da yawa ko kuma mutum da yawa sun kawo labari da ganin mutum da yawa ko kuma mutum bai sun kai da ganin mutane da yawa har a da su ɗin wato ablaini an ablaini au mustafiba mustafiba an ablaini au mustafiba hali guda hudun nan duka idan labari ya zo to lalle za mu yi azumi da shi wa amma ɗin da ya faɗa to shi nufin shi a duk duba ya kamata su yi azumi lokaci da ta wannan yana da wuya to amma aka zo aka taƙaita aka ce kamar tsakanin andalus da khurasan kamar dai tsakanin sun da fasha da kuma faris iran yanzu to idan dai nisa da ka wuce wannan ba to an za mu azumi tare mu ajiye kuma tare na buɗe masa littafin karanta duk da shi duka maganin darbi da ya faɗa da maganin sa'ayi da ya faɗa da duk ya gani da to yace ta wani abin da mamaki yace gani littafin nan ya ɗauka duka ya duba ya duba ya canji gaskiya ne littafin fa an buga shi a masar duk da haka dai ƙarshe da zai tafi sai ya tafi ne sai dai masar ɗin ma aiba duka suna da kirki ba na ce kamar ya yaje akwai wani malami a masar almajirai sun suna karanta sun karanta littafin wajen saba'in to da lokacin tafiyan su ya yi sai ce musu kun yi karatu ba sun ce musu eh mun yi karatu sai da to kayan kun gaji ta fausa da ɗin da na karantar muku dukan yahudawa ne babu gaskiya a cikin shi to na ce masa to malam Allah ya saka maka da alheri na za mu je abin ba zai gyaru ba zan shi ne na ka buɗe annabi to Allah ne ya kyautata mana lalle mu yi aiki da abin da muka gani da ba ta suka faɗa wato ladan da aka faɗa cikin azumin nan idan Allah ya taimake mu za mu samu cikin wannan bismillah آه.